ka qulubihin wato takubba suna hannun waɗanda zukatansu kaman zukatan takubban suke izaltakal jama'ani idan jama'u guda biyu sun haɗu da wannan jama'ar da wannan to wanda aka ce zuciyarsa kamar zuciyar takobinsa to zuciyar takobinsa mai taushi ce ko mai tauri mai tauri ce ka gane na nufin salabati wa shidda shine ne wajahu shabahi inna suyufa ma allazina qulubuhum ka qulubihim fi maza fi salabati wa shidda izaltakal jama'ani to tare da haka sai shi talqal husama ala jara'ati haddihi ka iya samun takobi domin alhusam anan shi ma shine takobi ala bara'ati haddihi tare da tsananin kaifinsa mislul jabani bi kaffi kulli jabani abin da yake nufi talqal husama ala jara'ati haddihi bi kaffi kulli jabanin mislul jabani wato takobi duk tsananin kaifinsa in yana hannun matsoraci to shi ma takobin sai ya zama kamar matsoracin ina ba ta fahimta duk kaifin su zai zanto bai da wani amfani tun da wanda ke rike da shi matsalolin da ta takobi shi kadai zai yaki to kaga wanda ya zama kamar wancan shi ma qata'at bina fi'l as-sama'i bi ardihi khila'u al-amiri wa haqqahu lam naqdihi an gane ko قطعت فعلت بنا فعل السماء بأرضه أبن تيمنا shine. abin da sama take wa kasar an gane ko fa'alat bina wato khila'ul amiri shine me fa'il naqata fa'alat fa'alat bina khila'ul amiri fi'il samai bi ardihi dabi'un sarki sun yi mana abin da samaniya take wa kasar sarkin samaniya me take wa kasar sarkin ruwa da kyauta ta ruwan sama kenan to shi kuma ɗabi'un sarkin ma sai ta mana irin abin da sararin samariyar ƙasar sarkin cewa ƙasar sarki ina fata kun fahimta yace wa haqqahu lam naqdihi haƙƙinsa kan har yanzu ba mu biya ba abin nufi in dai za mu masa biyayya daidai da yadda yake kyautata mana to kyautarsa ta fi ƙarfin irin biyayyar da muke masa wato kaga dan yana kurarawa sarkin garin su kenan to a nan gurin tunda mun fahimci ma'anar sai mu koma kan wani irin nau'i ne na tasbihi فعلت بنا فئل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه مه. تشبيه بليغ فعلت بنا فئل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه تشبيه بليغ سبب مين wato ba ambaci wajen shabahi ba ba kuma da tashbihi mun ji naka ra'ayi mu'akkad saboda me ba ambaci a datu tashbihi ba eh to wajen shabahi fa ya kamata ku duba sosai da sosai fa'alat bina fi ila sama'i bi ardihi khila'ul amiri wa haqqahu lam naqdihi wato ku ɗauki kalmar fi'ila sama'i fa'alar bina fi'ila sama'i yani misla fi'ila sama'i wannan daidai yake da me adatu tasbih adatu tasbih ce wannan fi'ila sama'i din menene adatu tasbih ce saboda haka lalle ya ambaci adatu tasbih wajhu shabahi ne ba ambata ba dan haka ya zama me kenan eh na'am what kwarar da gaske kwarar da gaske fa'alar bina fi ila sama'i ana iya cewa ka misli ko ba a cewa ko sai da ce misli kawai to kuma ana ka yana shiga masa harafi ko ba za a shigar masa ba shikenan eh yanzu wa fa'alta fi'ila ta kallafi fa'alta wa anta min al-kafirin ina ba ta mun fahimta sai na gaba wala kutuba illa al-mashrafiyatu indahu wala rusulun illa al-khabisul aramrami illa al-khamisul aramramu wala kutuba illa al-mashrafiyatu indahu al-kutub idan kun lura wato ta'un din yayi mata biki eh wato yayi mata yayi mata abin nan kutub wato wajen jam'in kutub ka iya rubuta ta ka kutub bi dhammi ta ka iya cewa kome kutub bi iskani ta duk wanda kai yayi kamar yadda wajen rusul rusulun kuma ka iya cewa rusulun wato ko kai iskanin sin ko ka masa mai bamma duk wanda kai ka iya cewa rusul ka iya cewa rusul shi yasa ce wala kutuba illa al-mashrafiyatu indahu wato ba da waɗansu wasiku al-kutub jami'i na me kitab kitab yana nufin wasiqa wala kutuba illa al-mashrafiyatu indahu ba da waɗansu wasiku kawai sai takobi me zai tsaya yana aika maka wasiƙa wai cewa zai zo kasar ka in ka gama ta kubba sun shigo garin ka san yana tafi wala rusulun sannan ba da waɗansu yan aiki waye tura jakadu illal khabisul aramramu sai rundunar yaki mai tarin yawa wadda ka ga yawan ma kawai sai dai kai saranda wato yana zuga saifin daula kenan mutanabbi ne da wannan aiki al khamis yana nufin al jaysh al aramram wato wanda yake mai yawa kenan ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم to wannan kuma da irin nau'in tashbihi wala kutuba illa al-mashrafiyatu indahu wala rusulun illa al-khamis al-aramram na'am saboda ne an gode an goge adatu an goge kuma wajhu shaba to inda zamu kaddara da adatu din da wajhu shaba da sai mu ce me eh a wai da za mu kaddara su a nan mu kaddara su mu faɗe su a cikin zance sai mu ce me eh wala kutuba indahu illa ku daina sosai da sosai na yadda da abin da kuka faɗa balik ne wannan kusa an shafe me wajen hushabahi da adatu da adatu tashbihi duk babu su a ciki amma magana yadda zaka kaddara su a cikin zance ne kine al-mashrafiyatu indahu kal kutubi al-mashrafiyatu indahu ma'ana yadda yadda sako yake na rubuce shi takobansa ita ce kamar me kamar wannan sakon الخميس الأرمرم عنده كالرسل don wannan rundunar a wajen su shine kamar me kamar kamar matsayin dan aikin kenan idza dawlatu takfat bihi fi mulimmatin kafaha fa kana as-sayfa wal kaffa wal qalba idza dawlatu takfat bihi fi mulimmatin kafaha fa kana as-sayfa wal kaffa wal qalba yana nufin idan daula idan kasarsa ta so wato ta riƙe shi a matsayin ya zama kifaya ɗin tafi mulimmatin lokacin da wata musiba ta sauka almulimma shine musiba da take sauka akan ce alammat bihi almulimmatu wato wata musiba ta sauka a kansa idan daula ta nemi agajin sa fi mulimmatin lokacin da wata musiba ta sauka a kanta kafaha to ya wadatar da ita fakana saifa wal kaffa wal kalba shi kadai shi ya zama shine takobin shine hannun da ke rike da takobin shine zuciyar wanda ke rike da takobin kaga abin da ke nufi rukunin cin yaki shine a samu mai dakakkiyar zuciya da hannu mai kwazo da takobi mai mai kaifi to duk shi kadai sai zama waɗannan ababen guda uku idza dawlatu takfat bihi yani talabat an taktafi bihi duna ghairihi wato daula ta so ta wadatar da shi ba ta bukatuwa zuwa ga waninsa kafaha to sai ya zama ya wadatar da ita din ba ta neman waninsa shi kadai sai zama shine as-sayf shine al-kaf shine al-qalb wani irin nau'i na tajbihi nan gurin kafaha fa kana as-sayf wal kaff wal qalba eh ban ji ba wani ya ce mursal wani ya ce balik wani ya ce mujmal duk kun rikice ma gaba ɗaya kenan kana da ra'ayi ɗaya kawai fitacce da zaka faɗa mursal mufassal saboda ne ina da ta tashbihi babu da ta tashbihi a ciki sannan babu wajen shabahi a ciki yawwa wato kafaha fakana kasaifi wal kaffi wal qalbi fakana kasaifi wa kal kaffi wa kal qalbi kenan kaga an cire me adatu tashbihi kaga da kuma me wajahu shabahi kenan to haka haka haka za ku tafi shi har zuwa karshen tamarin wato da za a yi ta yi a karshe darasi na gaba za mu shiga dai cikin dai tasbihi din ne za mu je wani tasbihin da ake kiransa a tasbihu tamsil yanzu kila mun fara shi ba za mu gama ba amma dai sai mu bari sai darasi na gaba sai mu shiga gaba da magana a kansa saurayar da abu jefar da shi watsar da shi daukan shi ba komai ba rashin yin amfani da shi ihmalu shay shine adam al-intifa'i bihi wa adam al-i'tidad bihi rashin yin amfani da shi shine ihmal eh alhala tsoro tsoro shine alhala eh wa kana nufin cikin misalan da ya kawo akwai inda ya kawo ayoyin qur'ani na sha ɗaya alamtar kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun to abin da bari mu biyo su dai ko da a gurguje ne wa qala sahibu kalila wa dimna littafin kalila wa dimna littafi ne na adab ana cewa daga cikin littafin adab ba wanda ya fi shahara a duniya saboda an yi shi ma da yare daban-daban da yaren indiya da yaren farisa da larabci da yaruka daban-daban na duniya kisoshi ne da labarai a ciki da hikimomi da waɗansu abubuwa mai littafin kalila wa dimna yace ar-rajulu zul maru'ati ar-rajulu zul maru'ati yukramu ala ghairi malin kal asad yuhabu wa in kana rabidan an gane ko ar-rajulu zul maru'a yukramu ala ghairi mal wato mutumin da yake da mutunci akan girmama shi ba tare da wata dukiya ba mutuncin sai suke sa a girmama shi ba dan dukiyarsa ba to kal asadi yuhabu wa in kana rabidan kamar zaki ne akan tsorace shi wa in kana rabidan ko da ya zaman sa a cikin kogo ya shiru bai ce komai ba ba sai ya fito waje ake jin tsoron shi ba rabid yani al muqim wa sakin fi arinihi to kaga wannan aya fili yake ar-rajulu dhul maru'ati yukramu ala ghairi malin kal asadi yuhabu wa in kana rabida nan gurin ya zama a tashbi al-mursal ko me mujmal dan ba ambace wajen hujja bai ba la kasiratun ka sahifati al-abrari tahiratun naqiyya la kasiratun ka sahifati al-abrari tahiratun naqiyya yake cewa kana da tarihi kai ka ce takaddar bayi masu da'a ce da aka ce innal abrar lafi na'im to kai ma tarihin ka kamar takaddar bayi masu da'a ce tahiratun tsarkakakkiya naqiyya wanda yake babu wani mugun abu a ciki to kaga nan gona laka siratun ka sahifatul abrari ya zama shi ma wato mursal li annahu zukira fihi adatu tashbih wa ka sahifatul abrari tahiratun naqiyya mursalun kuma mufassal domin at-tahara da an-naqawa shine me wajhu shabahi din kenan al-malu sayfun naf'an wa darra wai dukiya takobi ce wajen amfanarwa da cutarwa wato takobi na iya amfanarwa yana iya kome cutarwa to haka dukiya ma tana iya amfanar da mutum kuma tana iya cutar da shi to nan wani nau'i ne daga cikin tasbih mu'akkad ne mu'akkad ne domin me a'a ku dai duba mu'akkad ne ko balik mu'akkad domin me an shafe adatu tashbihi amma wajen shabahi na nan wato ya zama mu'akkad kuma ga shi da ambaci wajen shabahi wanda aka ambaci wajen shabahi mai sunansa tawa قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام المنشآت سنة واتو من يمن الجواري واتو جلا قلوة كنا جمع إننا جارية inna lama tagal ma wa hamalnakum fil jariya al jariya jirgin ruwa al jawari ya zama jam'in su kenan wa min ayati al jawari fil bahri kal a'lam al munsha'atu wato waɗanda suke ɗaukan kaya manya-manya wanda suke ɗaukan kafaffu wanda an kafa su a cikin ruwa filbari cikin teku kal a'lam al'alam jam'i na alam alam kuma shine babban dutse an gane ko a'lam ya zo me duwatsu da haka idan ana tarihin malamai sai a ce al'alam ana nufin shahararrun malamai kamar yadda duwatsu suke shahara yanzu a Kano me fi komai shahara dala da goron dutse dala da goron dutse wanda ya shekara dubu a Kano ya san dalar da goron dutse wanda yake rayuwa a yanzu kuma ya san dalar da goron dutse wanda ya zo nan gaba haka amma duk abin da ke ba waɗannan ba a Kano bai kai waɗannan shahara ba kuma zai yi yayin sa ya zo ya wuce a ya bar su kuma to shi yasa idan kun tashi za ku gana cewa siyarul ala littafin Imam Zahabi siyaru alamin nubala kaga alam jam'i na alam alam kuma ana nufin dutse to amma duk wani shahararren mutum sai a kamanta shi da cewa kamar yadda dutsen ya shahara shi ma yayi yake na da an ce alam shi mashahuran malamai ke an gane ko kamar sunan littafin ibnu taymiya rafa'ul malam anil a'immati al a'lam wato kawar da zargi daga mashahuran malamai al a'imma manya manyan limamai al a'lam waɗanda suke mashahurai da haka idan ka san asalin kalmar larabci yana da kyau kuma dan ka san ma'anar da zaka bata wanda ta dace da yaren da kake fassarawa da haka idan za aka ce ka fassara alam ko alam me zaka fassara shi yayin da aka jingina abin zuwa ga mutum shahara shahara ake nufi ina fata an fahimta walahul jawar al munsha'atu fil bahri kal a'lam wannan ya zama wani nau'i ne daga cikin anwa'u tasbih mursalun mujmal mursalun mujmal li'annahu lam tuzkar fihi lam yuzkar fihi wajhu ash-shabah dhukira fihi adatu وقال تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية lafazin far'a jam'i na sari'a as-sari wanda aka kayar da shi as-sari'u kenan jam'in sa ya zama me sar'a wato matattu kenan fatar alqawma fiha sar'a kawai sai ga mutanen ga su matattu a cikin wannan iska da aka turo musu iskar da Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatar alqawma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية أعجاز نخل خاوية كي كاتي سيوين إتا تندبينو ني خاوية إتا تندبينو دي فادي كسا إتا تندبينو دي فادي كسا بايا دي كان gani to haka wadancan adawa da aka turo da iska ta halakar da su suka fadi kamar da su gingima gingiman itace ne ka annahum ajazu nakhlin khawiya ayi naw' min anwa'i tashbih mursalun mujmal jamil وقال البهتري البهتري يفدا في المديح ذهبت حدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد ودنا العيد وهو للناس حتى ينقضي وأنت للعيد عيد الدنيا ذهبت حدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد ودنا العيد وهو للناس حتى ينقضي وأنت للعيد عيد me yake nufi da wannan magana zahabat wannan ba hiddatu shita kamar jiddatu shita yawwa jiddatu shita amma kuma ba a cewa jidda da kuma shadda hiddatu shita idan zai zama kenan a shita da an san shi da lokacin sanyin hunturu hiddatu shita lokacin da sanyin ke da tsanani kenan to wannan sanyi ko tsananin sanyi kan ya riga ya wuce wa wafana sai kuma ya kawo wannan wani abin da baya shabihan bikar rabi'ul jadidu abin da ya kawo mana daga baya shine ar-rabi'ul jadid ar-rabi' lokacin da yake biyo bayan sanyi kafin damana ta sauka shine bazara sanyi ya wuce zafi bai riga ya shigo ba shine me ar-rabi'u wanda yanayi ke na mafi daɗi daga cikin yanayin shekara babu zafi sannan kuma babu sanyi to wannan shi arrabi'ul jadidu sai ya zo ya yi kama da kai kaga wani abu wai shine ma wai a madadin shi ya kama da arrabi'u to shine ma arrabi'u din ya kama da shi wadana al'idu wa huwa lin-nasi hatta yanqadi wato idi ya kusanto yana nan kuma a matsayinsa na idi har ya wuce wa anta lil-idi idu kai kuma kai ne idin idin wato mutane na farin ciki da zuwan idi shi kuma idi na farin cikin da kai kana cikin sa wallah mutane yan duniya ne sun iya surutu wato ووافانا شبيها بك الربيع الجديد wannan wani nau'i da daga cikin nau'in tasbih wa wafana shabihan bikar rabi'u aljadidu ya ambaci dai adatu tasbihi ita ce kalmar mai shabih amma ya cire mai wajhu shaba wa dan al-eid wa huwa lin-nas hatta yanqadi wa anta al-eid idu tashbihin wa anta al-eid idu yani wa anta idul lil-eid ya zama mai an cire adatu tasbihi da mai wajhu shaba yawa قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة tayyiba wato wannan shine nau'in tasbihi na farko ka shajaratin tayyibatin an gane ko wani nau'i kenan daga cikin nau'ikan tasbih mursal mujmal da wanda ba ambaci wajen shabahi ba asluha sabitun wa far'uha fi samawati tuti kullaha kullu hinin bi idni rabbiha amma kuma zamu iya cewa jumlar asluha sabitun wa far'uha fi sama a ya zama shine wajen shabahi din kenan asluha sabitun faru hafi sama domin abin nan itaciya wadda take da dada ita ce wadda lalle abin nan ɗinta ya shiga cikin ƙasa kuma rassanta sun fita sai aka fassara kalmar shahada a cikin zuciyar dan adam kamar bishiyar da sai wayoyinta suna cikin ƙasa ta kafu kaga iska ba zai iya tuge ta ba sannan kuma ga ta da rassa to a cikin rassan kuma za a samu inuwa kenan kuma za a samu dan itace dan in ba reshe to babu inuwa babu mai dan itace to sai aka fassara kalma gidaddada da bishiya daddada yadda bishiya daddada take da saiwoyi a ƙasa da ke rike da ita take da rassa a sama da ake cin more su to haka kalma daddada ta tabbata a cikin zuciya wanda shine saiwoyin ta kenan sannan kuma ta gadar da ayyuka na gari wanda shine furu'uha din wato nan gurin an kamanta shajaratul imani fil qulub bi ash-shajara at-tayyiba allati naraha wa nahya biha wa nu'aishuha fi ayyamin fi duniyana wato a nan gurin wato imani dai bayan ya zauna a cikin zuciya kadai baya tasiri har sai ya me sai ya bayyana ya reshe to kaga bayyanan da reshe shine ayyukan dan adam na gari da sallah da azumi da zakka da aikin hajji da kyautayi da zumunci da kyauta da su ne furo na watan itaciya wadda take cikin kasa wato su ne na reshen watan itaciya shine kalmar shahada تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس وصلوا كلمة خبيثة كشجرة كبيسة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار amma misalin bishiya wadda take mummuna kamar misalin a misalin kalma mummuna ita ce kamar misalin bishiya wadda take mummuna ujtu sat min fawqil ardi wadda aka toge ta daga daga saman kasa malaha min qarar ba ta da matabbaci tunda ba ta da saiwoyi da jijiyoyi da suke rike da ita a cikin kasa wato kalimatul kufur kenan tunda ba ta da wannan saiwoyin kaga ba za ta yi rasta ba da za ta gadar da amfani da kafirci baya amfanar da mai shi amma imani ke amfanar da mai shi ina jin ya kamata ku fahimci adatu tasbih da wajen shabahi duk sun fito a cikin nan gurin a cikin dukkan tasbihin guda biyu lokaci yayi ko to sai mu takaita a nan gurin kenan insha Allah sauran tamarin duk za ku iya bin su a hankali a hankali ku fahimce su amma da ruhin dai karatun mun fahimta tamarin kwa iya tayi ku fahimta da mun tashi nan gaba sai mu shiga cikin tasbihu tafsir na'am akwai mai tambaya na'am eh eh annubala jami'in nabil nabil kyakkyawan abu managarci shine nabil al'alam annubala mashahuran malamai kuma nagari eh ban ji ba alkhamis shine runduna aljaish kenan al'aramram yani alkasir rundunar yakin da take da yawa adadin sojojin na cikin da yawa sai a ce al'aramram alam na dutse da alam na tuta duk ɗaya ne abinda kowanne yake nunawa shine shahara sai yakin zance shi zan tantance maka ai da zaman ce jariya ana nufin me to jirgin ruwa mai tafiya a cikin ruwa sannan kuma ai akwai ainun jariya a ga idan ruwa kenan sannan kuma akwai aljariya da ma'anar me koyanga sannan kuma akwai sadaka jariya kaga duk kalmar dai guda ɗaya ce wasalinta iri ɗaya haruffanta iri ɗaya wato siyakin zance shine zai tantance maka ma'anar na'am eh as-salaba bis-sad kasancewar abu mai tsandauri mai kaushi ko mai tauri wanda baya fasuwa shine as-salaba na'am eh annaqiya tatacciya abinda yake tatacce bai garwayi da komai ba shine annaqi eh salafan nau'i na tufafi mun karanta a baya ko nau'i na tufafi na'am eh ban ji ba almulimma ita ce musiba da take sauka ba almulimma musiba da za ta sauka kan mutum kamar hasara aiwa mutum sata ayi gobara mutuwa duk ta zama mulimma wani ce wa kad kuntu ahju aba amrin akhan siqatin hatta alammat bina yawman mulimmatu amma ni na abu aure mutumin kirki ne sai da musiba ta sauka a kaina sai na ga ya dariya sai ce ashe mutumin banza ne da na dauka dan uwa ne na gari kad kuntu aju afa amran akhan thiqatan na dauka dan uwa ne amintacce wato aka ce ba a gane aboki sai lokacin da ake mai ake cikin musiba wai shine wani mai hikima ke cewa in talauci na da falala to falalarsa ita ce daya shine killatul asrika ko ba haka ba ce ba za ka yi abokai da yawa ba latana dame ka saboda baka da kokobo ma'ana in ka kai abokai da yawa to sun san za su samu me amfani a wurin kakar da fa'ida wasu yana ganin falalar talauci kenan kallatul afirka ko mutane wato a duniya kala kala na'am ina jin ka eh na alƙawarin zamu riga karantawa insha Allah ko da a gurguje ne kuwa tunda a cikin akwai amfanuwa da kalmomi da waɗansu abubuwa insha Allah na alƙawari na'am ina jin ka ban ji ba al-irhab firgitarwa shine al-irhab abin da America take ce mana mu gaba ɗaya murhibuna ne